بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta Lahadi daren Litinin ta shi daga safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga wata ko hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba mun yi darasi ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratul shu'ara wato sura ta ashirin da shida idan ka faro irge daga sama za mu tashi kuma mun tsaya aya ta hamsin da ɗaya za mu tashi darasi na biyu a wannan sura mai albarka aya ta hamsin da biyu daidai muna roƙon ubangiji maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون
Allah maɗaukacin sarki yake wa auhayna ila Musa mun yi wahayi zuwa ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam ay an asri bi ibadi a wata kira'ar an asri bi ibadi na cewa ka yi tafiya ta dare da bayina shine al-isra kara ya kiri isra ko asra ya kiri isra shine subhanallazi asra bi abdihi layla saboda haka al-isra tafiyar da rage an yi wahayi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam na cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi tafiya banu isra'il ya tafi da bayin Allah madaukakin sarki zuwa ga yi hijira daga wato Masar ta fita daga wannan garin saboda makircin Fir'auna sai Allah yake innakum mutawahu amma ku sani da sani cewa idan kuka yi wannan hijirar kuka fita za a biyo ku ku fara da jiran haka dan kar kuna da ba a biyo ku kuma ku hargitse to sai aka gaya mu cewa za su fita su hijira su bar kasar da suke amma fa za a biyo su a baya sai Allah yake fa arsala fir'aun fa arsala fir'aun fil madaini hakirin sai annabi Fir'aun ya turawa garuruwa da ya samu labarin cewa wato annabi Musa ya fita shi da gaba ɗaya jama'arsa ya turawa garuruwa cewa ashiri na duk su tattara kowane gari a turo da dakaru da sojoji da makamai su to abu annabi Musa a baya sai kuma Allah ya ce sai ce inna haula lallai waɗannan bayan sun fara gano su annabi Musa lokacin da suka biyo su a baya sai ce wallahi wa'annan da sirri matun aila qa'ifatu wata tawaga ce wanda take kaliluna ba ma su da yawa dan malaman tafsiri wasu suna cewa a lokacin annabi Fir'auna a jama'a ta kai dubu ɗari gida gaba ɗaya garuruwa kowa ya tau duk da yake ji yana mallakar su kowa zai da yake to shine da ya goje wasu dubu 60 ko 70 bai ai a jewa ba su da yawa shine ya raina su la sirri matun kalilun aila qa'ifatun kalilun wa innahum lana lazaibu lalle sun fuka ta mu sun ba mu hauji wa inna la jami'un hadirun mu kan gaba ɗayan su da kake gani wato hadiruna wato sai sun shiga tanke yake dan gane da yanayi to dan gane da wannan ayar kafin mu dora gaba zuwa akwai dalilin da malamai suke kawowa na ko a sababin nuzul na wannan ayoyi ibnu abi hatim ta'i ya kawo a ina ibnu abi hatim ya kawo a tafsirin sa cewa hadisi ingantacce daga abi musa al-ashari Abdullahi bin Qais kenan wata rana Annabi alaihi salatu wassalam ya ba da labari akan yanayin abin da ya faru tsakanin Annabi Musa da mutanensa lokacin da za su fita lokacin da aka zo bayan an shiga wani yanayi ana so a fita sai zan to gaba daya wato um hanya ta rikici an kasa gane ina za a dusa da mutane sun tattara annabi Musa ya ce su zo za a bakari Allah ya umarce su da su hijira amma an kasa gane hanya ba wanda ya gane ta sai annabi Musa ya ce da su bayan Allah ba wanda zai nuna mana hanyar da zamu bi ne yanzu mu fita Allah ya mana umarni sai su wannan bani Isra'ila suka ce gaskiya ba za mu gane hanya ba kawai dai mun san cewa a littattafai da muka karanta annabi wato Yusuf alaihi salam lokacin da ya zo rasuwa yayi wasiya cewa idan annabi Musa ya zo lokacin da za ki hijira ta bakarin nan inda za a binne shi nan a gaya mar ya dauke shi daga inda aka ajiye shi ta gudu shi masa ya dauke kabarin sa daga wannan gurin domin a cikin tabu wani akwati aka sa shi aka binne sai suka ce amma ba gaskiya babu wanda ya san inda kabarin mai yake wanda wata tsohuwa guda daya ta kaɗai ta rage annabi musa alaihi salatu wasalam ya ce to ni na za mu samu tsohuwan nan aka je aka inda ta ce ya je a zo da ita aka je aka zo da tsohuwa aka ce annabi musa ya ce baiwa Allah hanya ta rikice mana kuma ga abin da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya yi wasiya ki taimaka ki nuna mana inda kabarin ne yake domin so muke mu fita sai ta ce ina da shari'a zan nuna muku amma sai kun kai ka cika mun shari'a annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce me sharadi yace sharadi ya shine ka daga hannu ka roki Allah a gaban kowa cewa idan Allah ya sa da duniya na mutu tare da kai za mu shiga aljanna in kai da niwa zai shiga sai ce zan roka saboda haka annabi annabi Musa alaihi salatu wasallam ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah ya amsa za ki shiga aljanna ni ma kuma zai shiga sai hankalin da ya kwanta da shi ku biyo ni aka biyo da tana tafiya sai ta je wani guri tana zuwa sai ta nuna wani ruwa ya taru a kan kai korama sai ta ce nan gurin ne aka ce ai ruwa ne kace kwaje ruwan nan aka kwaje ruwa tsaf da aka kwaje ne kace to ku haka gurin yana nan aka haka guri ana hakowa sai ga wannan akwati annabi Yusuf aka buɗe yana nan da ba annabi alaihi salatu wasallam ya ga mana kaza ba ta cin jikin annabawa saboda haka aka samu annabi Yusuf yadda yake ana biyowa ko sai aka gane sai mutane suka ba su ai nan da ai nan ne to abin da ya zanyo annabi ya ba da wannan labarin shine wata rana ya dauka a wani kauye sai wani mutumin kauye ya karbi ya mai irin abin da ake kira goma ta aji annabi alaihi salatu wasallam ya ji dadin abin da wannan bawan Allah ya yi maza sai ce duk randa Allah ya kaka Madina ka neme ni zan saka ba wata rana kuwa yayi wato yayi tattaki kawai wasu abubuwa sun cin masa talauci ya kama yaje ai ba ko wani bawan Allah ne ta zuwa nan yake jiran da naje garin sun ne kawai yake neman inda za ki Madina har sai da ji yana zuwa yace ni ne bawan Allah da kace jiran da nazo za ka yi mun gobe ta arziki sai annabi yace ni to ne kace so ai ma eh dai ba abin da nake so irin wato kaduwar takuwa da tumaki sai annabi ya yi dariya yace wannan kawai kake bukata yace shi shine bukatar sa yace har sai annabi ya dauko wannan labarin da kawo yace yanzu har matar tsohuwar banu Isra'ila ta fika tunani tsakani da Allah kai ka zo ita ta nemi aljanna amma kai awaki da taguwa kawai yake nema to shine annabi ya bada wannan labarin shine wa wahaina ila Musa an ajri bi ibadi innakum mutawwab cewa mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa kai tafiyar dare tare da bayina amma ba ku kiyaye cewa za a biyo ku a baya dan karma a biyo ku kuma ku zo ku tsorata shine wato innakum mutabawun ya Allah mana ku cin sarki yace fa arjala fir'aun fil madaini hajirin sai fir'aun ya tura garuruwa cewa kowa ya tattaru za a bi bayan annabi Musa da mutanensa fa arjala fir'aun fil madaini hajirin inna haula'i suna hangodu sai ce lallai wayannan mutanen da kirji mutum ai la qaibatin jama'a ji tawaga ce wacce take kaliluna hum marina ba su da yawa wa innahum lana lazaibun su kuma fitata mu ai kullu waqtin yasilu lana minhu ma yajibuna ko da yaushe wato suna yin abin da yake fitata mu ji da an ji da shine wato ma yajiduna wa inna la jami'ul hadirun aina anu kullu waqtin nahdaru min ja'ilatihim wa inni uridu an asta'fila sabatihim cewa ko da yaushe muna cikin firgici dangane da muna shiga taitayin mu dangane da kai koman wannan bawa Allah da shi da yanta tawagar da abin da ya fi min sauki kawai shi ne in tumfuke shi shi da yanta tawagar gaba ɗaya in gama da shine wato wa innahum lana lazaibi wa inna la jami'un hadiruna sai Allah yake ne ba karajina hu فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل
Allah madaukakin sarki yake fa akhrajnahum sai muka fitar da Firauna shi da yin tawagar da duk wayannan da suke mara masa baya sai muka fitar da su min jannatin daga gonaki saboda Allah ya hore musu gonaki kala kala yadda zaka ji ana maganar wato Dubai yanzu da wanda suka ji zaka ji ana magana kowa ba a ji wani mutum ya duba da ya sace zai gani ana kiranta aljanna duniya to a nan lokacin haka Allah ya yi wa Fir'auna da yan tawaga bani Isra'ila arziki irin na kayan marmari shi za ma ai yake takama ya rika cewa shi ma yana da aljanna saboda irin baiwar da Allah ya mutu na kayan marmari da arziki to sai Allah yake sai muka fitar da su min jannatin daga dukkan wannan lambuka gonakin da suke da su wa wa uyun da mare mare ruwa mare mare na ruwa suna da ruwa mai daɗi mai kulkulowa ta kasa da mai kulkulowa ta dutse duk su jira da suna da wannan shine wa uyun sai Allah yake wa kunuzin suna da kaskoki kuma na kuɗi da kayan abubuwa na alatu kala kala wa maqamin kare sannan kuma suna da gidaje manya manya manyan gidaje haka Allah ya ba su sai ma da yake ai fa kharaju min hadha al-na'im ila al-jahim sai da shi Allah ya fitar da su daga wannan ni'imar zuwa ga wutar jahannama kuma domin abin da za su je ka haɗu da shi kenan wa taraku tilkal manazil al-aliya wannan manya manyan gidajen gaba ɗaya suka fito suka bar su wal mataki da wannan gonakin nasu wal anhar da goramu wal amwal da dukiyoyi wal abzar da duk arzikin da ya mutu suka fito suka bar saboda haka duk irin abin da suke kakaba da shi yanzu sun bar shi a duniya sai Allah madaukakin sarki yake kazalik haka muke yi inda Allah wa awratna ha bani isra'ila kamar haka ne muka gadar wa bani isra'ila wannan dukiyoyi nawa na firawuna da yan jawagar shi da Allah ya gaya mana a cikin suratul a'raf inda muka wuce in za ku iya tunawa wa awratna alqawmal ladina kanu yastad'abuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha yake muka gadar da wato muka gadar wa wasu mutane waɗanda ake ganin rauna na ne an rauna ta su a cikin garuruwa muka gadar musu da gabas da yamma na wayannan abubuwan da wato wayannan suka bari muka yi albarka kuma a abubuwan da muka gadar musu sannan kuma Allah ya faɗa a suratul qasas wanda zamu tarar nan gaba cewa wa nuridu an namunna 'ala alladhina subi'u fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warithin Allah yake kuma mun yi nufin annamunna 'ala alladhina subi'u mu yi baiwa ga waɗanda ake raunanawa ake jibbaci ta ba mun yi nufin mu mutu wannan baiwar a ban kasa wa naj'aluhum a'immatan mu mai da su jagorori cewa gabani wa naj'aluhum warithina sannan mu mai da su kuma wanda za su gaji wa'incan dukiyoyin gaba ɗaya waɗanda suka rauna suka bari domin ana magana cewa kafin su fita ayi hikima suka yi sai suka yi dabara mata cikin sun karɓa zuwa suna aran kayan kwalliya a gurin matan su wa'incan kikkawa to da Allah ba na aran sarƙa ki wani biki za mu dan su wawantar da su domin ba haka ce ba za a gane da wasu a barin da ni ba sai suka rika aran kaya aka ɗauka biki za su to sai bayan sun dade da tafiya kuma sai Fir'auna ya ankara cewa ba ku ji wayannan mutanen da su ba wallahi zuwa zan shine tattara ya tattaro jama'a ya gabo abi to shine Allah ya ci gaba da gaya mana fa atba'u sai Allah ya ce فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa fa atba'uhum mushrikin sai suka bi bayan su lokacin fitowar rana kamar idan a yanzu ne za a iya cewa shida da minti 15 ko 20 suka bi su lokacin shuruk lokacin da rana take fitowa wakati shuruk to sai suka bi su a daidai wannan lokacin kaga ko lokacin walahawa ya shiga ba rana na fitowa lokacin aka tattara domin su da dare suka fita to daidai wannan lokacin kowa ya gama zuwa kawai sai aka bi Allah yake falan ma tara aljama'ani yayin da wannan tawagogin guda biyu sai annabi Musa da Fir'auna suka ga juna shine tara aljama'ani yayin da suka ga juna su mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam sun hango su Fir'auna sun dawo قال أصحاب موسى في أن صحابة النبي موسى عليه الصلاة والسلام كتي إنا لمدركون في كنون في كامل domin lokacin sun zo kuma wato ga ruwa ya tare sun samu hanya amma kuma ruwa dole kuma ga shi babu abin hawa kwale-kwale wanda za a hau ya tsallakar da mutum dubu sittin misali wanda kwale-kwale za ka samu ya ɗiye to saboda haka nan da nan sai suka firgita sai annabi Musa kala sai annabi Musa yace kalla yace sab wannan abin da kuke fara da za a rike wa zai yi ba inna ma iya rabbi ta ya hadin lalle ubangiji na yana tare da ni sai hadin zai shirye da ni zai ba mu mafita shine abin da ya fara shi ne bayanin da muka yi kwanaki na cewa in ana so idan zaka roki Allah ka samu ya kiri cewa idan Allah yake zai abu kai dade ba kaga wato ya kira annabi Musa shine ya dallo ya ga musu cewa wallahi wannan abin da kuke faɗa ba zai faru ba domin al-ubangiji da yayin alƙawarin zai fitar da shi shine ma da yake cewa wadalika annahu ta'abihi mustaqil ila sayfil ba'r tafiya ta fice da zuwa ga gefen kogi shine barul qalbu da ake faɗa saboda haka sai ranjo kogin nan ya tsaya a gaban su ya tare musu hanya shi kuma Fir'auna ya kusatar da su shi zai ce inna lamudrakun shine yake kalla inna wa'iya rabbi sayadin ai la yakidu ilaykum shay'un mimma ta'dharun da abin da kuke jin tsoron sa ba zai zo ya riske ku ba fa inna allaha subhanahu huwa allazi amarani yace ku sani cewa Allah ba shi ya umarce ni ana kira hawuna biku yace ka kuna saboda haka tunda Allah yace ka kuna me ne na damuwa to shine yace wa huwa la yukhlifu al-mi'ad shi kuma Allah baya saba alƙawari annabi Musa ya ga mutanansa wa kana harun alayhi salatu wa salam fil maqdama annabi harun yana gaba yana tsawon gaba wa ma hu yusau bin nun dan uwan sa yusau bin nun yana kima tsawon gaba wa mu'minu ali fir'aun da wannan bawo Allah da yayi imani da wato annabi Musa da yake ali fir'aun wanda aka bada labarin sa a cikin alqur'ani to duk suna gaba yake Allah madaukakin sarki ya masa wa wa hawa ila Musa sai waye da annabi Musa cewa ne na'am
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل شئ قد كالصوب العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوب العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين الله ملوكة تركيتي فأوحينا إلى موسى sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa tun da gaji yanzu ana hango Fir'auna da yanka waga daga kuma ruwa ya dai sai Allah ya ce wa annabi Musa idrib bi asakal bahr dau sandarka ka dashi wannan koke eh dau sandar sai buga Allah ya ce fan falaka nan da nan sai dare fakana kullu firqi sai kowane bangaren ruwan ya zama ka saudi al-azim aikal jibali al-azim kamar katon dutse haka wannan wato wannan ruwan ya koma kowane bangare da ya miƙe koma kamar katon dutse ina Allah ya gaya mana a can suratul taha cewa fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la tahabu darakan wa la tahya cewa ka daukan daraka ka buga da ka buga zai dutse wata ruwaya ta nuna cewa Allah ne ya turo da iska sai ta busar da gurin ba kamar ruwa bai taɓa tsayawa a gurin ba ga jinin ruwa ya tsage ya zama kamar gini shine la ta habu darakan abin da yasa aka yi umarni da ruwan ba shi kansa ruwan bayan ya kafe ya kuma buje dan kan wayannan mabiya na mutan su ba tsorata su zuba dai da ganin alamar ruwa in suka gaba alamar ruwa za su ga zamu kwanciyar hankali sai Allah ya yi wa ruwa umarni cewa ya buɗe kamar ba a taɓa ruwa a gurin ba shine ka daure da abin sannan kuma dan a ƙara yi wa fir'auna ta halala ta gaske domin ya zo gurin da gaske duk da ya san asalin gurin to lallai idan ko shi ne ko shi wato ya shiga daidai da wata kila mabiyansa da yawa su rika jin cewa lallai ba mu da tsoro a nan tunda suka wuce mu ma za mu to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato ban balaga fa kana kullu firqin ka qawlin azim sai Allah yake wa azlafna sai muka kusanto da shine wa azlafna sai muka kusanto da samma samma wato da Allah madaukakin sarki mu yake gaya mana a surat cikin alqur'ani muta'in samma amin samma tana nufin hunali can shine samma to sai yace wa aslafna samma al-akhirin sai muka ƙara kusanto da wayancan na bayan inda suna da yawa su kira wani da yake wakansa sai da aka bari gaba ɗaya ɗan bayan ma Allah madaukakin sarki ya bari sun gama zuwa gaba ɗaya sun zo wannan gaba annabi Musa alaihi salatu wasalam ya gama fita kenan gaba daya shi kuma wato Fir'auna da shi da yan tawagarsa sun gama shiga duka shi ne sai aka bari na bayan gaba daya sun gama zuwa ba wanda aka rage shi ne wato lafuna kammala akari sai Allah yake wa anjayna Musa bayan sun gama shiga mun matsau da na baya ba sun zo sai yake wa anjayna Musa wa mamma Abu Ajma'in sai muka wato tseratar da annabi Musa da duk wanda suke tare da shi gaba ɗin ba barin ko mutum ɗaya a mutane annabi Musa ya dinga a ruwan ba shi sa Allah ya gaya mana sai wato surat Yunus da muka wuce wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra cewa mun tseratar da bani Isra'ila da annabi Musa kansa daga cikin wannan tsakan tekun sai Allah ya ce hatta idza adraka hulgaraku qala amantu annahu لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله يجي الآن وقد أتيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون saboda haka nan da Allah madaukakin sarki ya tsere da Annabi Musa da yake wagarta yace summa azraqna al-akhari sannan sai muka halakar da sauran gaba daya sai Allah yake na'am إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika laaya lalle cikin wannan kissa da aka wayar da Annabi Musa dan cewa ta kare tun daga satin da ya fara sai yanzu ta kare cewa lalle akwai aya sai Allah madaukakin sarki yace wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma mafiya yawan su wato ba su yi imani ba mafiya yawan su wa inna rabbaka lalle ubangijinka la huwa al-azizur rahim shine wanda yafi karfin kowa shine bayanin da muka yi satin da ya gabata domin akwai masu girman kai da gaske shine su fir'auna la huwa al-aziz wanda yafi karfin duk wani mai girman kai ne al-rahim kuma mai jin kai ga wanda ya mika kai ga musulmi da kuma wanda ya mika kai da gaske shi yanzu bayan wannan abin ya faru sai Allah ya ce ni to za mu shiga gaba ta shi na واتل عليهم نبأ إبراهيم
na إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون Allah madaukakin sarki yake watlu alaihim naba ibrahim to bayan an bada labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam shine episode da biyu shine Allah madaukakin sarki yake karanta musu labarin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam iskana li abihi lokacin da yake wa mahaifinsa wa qaumi kuma ya gaya wa mutanansa cewa ma ta abudu ne wani kuke bauta wani shi ma ta ka gogor mai yanzu za a ɗauko sanin mana muji sai yake wa mahaifinsa da mutanensa ne kuke bautawa kalu sai suka ce na abudu asnama mu kuma ka muke bautawa bana zannu muna zama ne a gaban su laha a gaban su ajibi da muna bauta mu muna ba sai itikafi a gurin za a je mutum ya bata awa biyar goma yana roƙon sanda cewa ya ke maka yi martaba shi ne ma da yake cewa hada ikhbarun min Allah ta'ala an abdihi wa rasulihi wannan labari ne da Allah yake bayarwa dangane da bawansa kuma manzansa wa khalilihi ibrahim imamul haunafa kuma wato bada'insa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shugaban masu wato tauhidi amara Allah rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yatluhu ala ummati Allah ne ya umarci annabi alaihi salatu wasalam ya karanta wa al'ummatu cikin wannan labarin dan su jinjira annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yaktadu bihi fi ikhlasi wa tawakkul dan mu koyi da su wajen tsarkake zuciya duk abin da zaka yi kai shi dan Allah wacce wakuli da kuma wato tawakkali domin duk abin da zaka yi ba dan Allah ba idan ka kowa zuwa ga Allah kuma sai kai da dama shi za a ce so duk lokacin da zaka yi wani aikin alkhairi to yi kokari ka yaki zuciyarka na karanta wani wata nufa jiya da akan ikhlasi da ta bani sha'awa da take magana akan cewa wani bawo Allah ne wani sarki ne zai yi masallaci da ya tashi masallacin sai ta ka kowa ya samar hannu shi kadai zai saboda haka da ya tashi masallaci ya abun da tsaf kawai sai ya yi mafarki an zo rana alkiyama amma Allah baya maraba da wannan masallacin da yi wata tsohuwa kawai yake yabawa shine kawai tsohuwa yake yabawa akan dangane da abin da ya shafi wato wannan masallacin wace gari wa kwana ɗaya kwana na biye kwana uku kawai da ya zo sai tara mutane sai yake cewa wai da Allah tsakani da Allah duk garin nan yau wato tsohuwar da ya yi mafarki ya kanta mafarkin yace duk garin na akwai wanda ya zama hannu aka ce babu wanda ya za yace to ai yana ganin wata tsohuwa a ji a kama ita aka ji aka zo daga tsohuwar nan sarki ya tambaye ta yace me kika da a kayan aikin duk ita wallahi ba abin da ta sa ai ta san dokar da aka yi lalle sai kin ko dai ki faɗa ko a hukunta ki take ita dai ta san wata rana ta ga zuwa dabbobin da suke kawo bulo sai ta ga wani raƙumi a ciki yana zai cikin ruwa an ajiye ruwa a gefen gurin shi ne ta ɗauko ta bai sai ya shiru ya ce to wannan aikin naki shi kaɗai Allah ya karɓa a duk wannan abin da aka to shi ne ya dawo yana cikin zuciyarsa ya ce lallai duk abin da zai yi ba zai ƙara yi don mutane ba domin wancan ya yi ne don ya burge jama'a cewa shi ya fi kowa to duk abin da mutum zai yi kokari ne ni wato ya kusanta kansa zuwa ga Allah madaukakin sarki to ana so a koyar da mu irin ikhlasi da dogaro ga Allah irin na Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam akan wannan matsala wa ibadatu llahi wahdahu la sharika lahu da kuma bauta Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa tabari min al-shirki wa ani da kuma cewa shirka da kuma masu shirka domin fa inna Allah ta'ala wato domin Allah madaukakin sarki ada Ibrahim rushdahu min qabl ya ba annabi Ibrahim shiriyar da tun da can an yi sigari ila jibri sai annabi Ibrahim na karami Allah ya shiriyar da shi Isa bi bauta wa kuma har ya girma fa innahu min waqtin naja'a wa tabba tun lokacin da ya gado ya girma bai yi bautar gumaka ba an kara ala qauli ibadatul asnam ma Allah Isa tuntuni yana karami yake inkari ga bautar gumaka da mutane suke shine Allah madaukakin sarki ce in kada ya alihi wa qaumihi ma ta'budu shi ya ga ya ga wa mutanansa da kuma mahaifinsa cewa ni kuke bautawa sai suka ce muna bautawa gumaka ne muna kuma zama a gurin da itikafi sai Annabi Ibrahim yake da su har yasma'una ku su wannan gumakan suna ji suna jin ku lokacin da kuke roƙon su in shada'una lokacin da kuke kiransu kuna bauta musu aw yanfa'unakum idan kuma ba ta jin ku to suna amfanar da ku aw yaduruna ko ko suna iya cutar ku tambayoyin ya rike muku na akaliya cewa suna iya amfani da ku ko ko cutar da ku sai suka ba da hausa din na qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين قالوا تلك بل كاغبر wannan magana wajadna aba ana kazalika yaf'alu kawai mun samu iyayenmu da kakanninmu ne haka suke yi a tambayoyin da annabi Ibrahim ya yi sun bashi amsa ba amsa ko daya domin shi tambayar da ya mutu cewa ya yasma'una kum tishara'una shi ne tambayar farko shin suna jin ku lokacin da kuke kiran su ta biyu suna amfani da ku ko suna iya cutar da ku to da ba haka wanda bai da gaskiya yake sai ga ya kawo wani zance ko ya kawo harguwa kawai ko a tashi da rigima kawai yanke sai ban ma'ana shi ne bar wannan magana ka tsare mana wannan magana kawai iyaye da kakanni muka samu a kai duk abin da za ka yi kai wajadna aba ana kadalika yafalu iyayen mu da kakannin mu haka muka tane su suna yi saboda haka duk abin da za ka yi mun ji ba mu da dalili shine kadalika yafalu ai kun jara go bi anna asnawu ummahum la ta'alu shay'an min zalik da kan sun ba da amsa inda rasuli cewa wannan abubuwan da ka faɗa ba gaba ɗaya kuma kan mu ba ta iya yin haka ba ta jin mu lokacin da muka kira su ba za su amfane mu ba kuma ba za su fitar da mu ba to shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a fara'aikum ma kuntum ta'budun in ba ku ganin abin da kuka kasance kuna bautawa antum ku din wa aba'ukum al-aqdamuna da iyaye da kakannin naku na da can duk waɗanda suke magabatan naku ba ku ba ganin abin da kuke bautawa gaba ɗaya fa innahu ma'duwwun li gaba ɗayan su abokan gaba na ne dukan illa rabbul alamin ai lakin shi ne suke kawowa ta mana amma banda ubangiji madaukakin sarki shi kadai ne wanda ya tantance da abotawa rabbul alamin ubangijin talikai ai in kana ta hadhihi al-aslamu shay'an wala haka asir in har waɗannan gumakan da kuke bautawa kuma suna da tasiri to ku je ku je ku ga mutu ni aduwu gaba ɗayan su na tsane in dai suna da wani tasiri da za su iya yi ku je ku ga musu duk ba na son duka duk abokan gaba na ne illa rabbal alamin amma banda ubangijin sa da kai shi kadai ne wadanda wanda wato zan bautawa kaga a suratul yunus ai cewa ai fa'ajli au amrakum wa shura wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum gummatan thumma qadu ilayya wa la tunzirun ai wato annabi ibrahim alayhi salatu wasalam cewa duk wani al'amari da kuka kuke da shi da ababen shirka ku gaba daya duk ku tattaro su gaba daya sannan kar ku raga mu ku duk abin da za ku yi ne ku yi min da ku da allolin na ku duka wala tunziru na kar ku saurara mu haka annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya ba kana ce dan wato suratul hud kuma yake cewa inni ushidu allah wa tahdu anni bari'un mimma tushrikun ina ce da muku ina kafa wato ubangiji ya zama shaida tsakanina da ku kuma ku ce da cewa abubuwan da kuke bautawa na kafirce musu ina wato kaurace musu ba ni ba saboda haka sai abin da kuke shirka ga Allah da jinin duni baki duni kuma daga yau ku shirya mun duk maki da za ku iya shirya mun dukan ku sun mala tun jiro na kar ku daga mun kafa kalbin hali ba irin da shi za tauhidi baya sa kai tsoron boka wallahi duk lokacin da tauhidi ya ratsa ta za ka ba ka jin tsoron boka kawai duk abin da yadda zai faru da kai shine kawai ne wato kadara wanda Allah ya kaddara ba amma boka baya burgita ka ko kadan domin shi ma waye gaba da shi Allah to kuma Allah ka dogara da shi kuma ubangiji mala'iku zai baka to sai ci gaba da cewa ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum na dogara ga ubangiji ubangiji na kuma ubangijin shi da aka ce a karanta bar dan mu koyi tawakkali da tauhidi irin nawa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam saboda haka na dogara ga ubangiji ma min dabbatin illa huwa akhidhu bi rasiyatiha babu wani abu da yake tafiya a wannan kasa sai Allah yana rike da makwalkwatar kansa idan wani kana jin tsoron su to Allah ya fi karfin sa ya je gama bakin sa kuma Allah yana sanar da kai inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na madaukakin sarki wato yana kan tafarki wanda yake wato mai kake ya dora ma kan tafarki wanda yake mai kake حضرات الأنام سوى وكيف أتاكم ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا dan da yasa zan rika jin tsoron wato abin da kuke shirka da shi ko kuma ba ku jin tsoron kuna yi wa Allah madaukakin sarki shirka akan abin da kuke yin shirka ma ba ku da dalili ko daya ni da nake da dalili kuma ji tsoron wani abu alhali kuma Allah ce mana yi karkanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wallazina ma'ahu lalle abun koyi ya tabbata akan mu mu al'umma annabi alaihi salatu wasalam dangane da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da wanda suke tare da shi in kanu li qaumi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda wannan duk karbun hali da irin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da wanda suka bi sannan kuma ka tuna can wa suratul zukhruf da Allah yake wa idzala ibrahim da abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi katina lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya gaya wa mutanansa da mahaifinsa cewa innani bara'un mimma ta'budu ba ni ba abin da kuke bautawa illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi ba wanda zan bautawa sai wanda ya halice ni domin shi ya ce yake waja'ala kalimata waja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirih la'allahum yarji'un ya sanya kalmar nan da ya faɗa kalma ce mai wanzuwa a bayansa saboda su dawo zuwa zuwa ga biyayya Allah madaukakin sarki to shine wannan kalmar da ya faɗa to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ba su da amsa dangane da wayannan abubuwan da suka faɗa gaba daya shine fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin sai Allah yake ni aya ta gaba Allah zai khalaqani الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين kamar sun tambaya wato ya ce fa innahu ma'duwwun li illa rabbil alamin kamar sun tambaya waye rabbul alamin sai fara bayanin waye shi yace allazi khalaqani fa huwa yahdin shine wanda ya halice ni kuma shine yake shirye da ni kaga ya faɗi zubofi guda biyu su kwana su tambayoyi uku aka ji babu amsa sai yace wallazi huwa yu'muri sannan kuma shi yake shirye da ni wa yasini sannan yake shayar da ni sai yace wa idza maritu amma idan ba ni da lafiya fa huwa yasini yake ba ni lafiya idan nayi rashin lafiya ku duba na da irin na Annabi Ibrahim alaihi salam da yayi da yayi wannan ji amradani wanda yake dora mu rashin lafiya alhali mun san haka kuma dama in Allah ya jarabe ka da rashin lafiya an baka da ita ce Allah Allah ya jarabe ka amma saboda ladabi bai dangana wa Allah ba Gida ga ai hatta Annabi alaihi salatu wasalam addu'o'i da yake yi na dare ai yazo zai ce alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka duka alhakai yana gare ka ya Allah amma shari baya tare da kai yawo ku duba amsar da wato aka zo tsakanin annabi Kabir da annabi Musa a cikin suratu suratul Ghadi lokacin da aka zo yana ba da amsa ba za ku ji salan da ya dauko saboda za ku gane annabawa suna da ladabi wajen bibiyar wato dangane da mu'amala da ubangiji amma tabiratu فكانت لي مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا إيه وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما الجدار فكان فكانت وأما الجدار فكانت لمساكين لغلامين يعمل لغلامين آية دي في المدينة كو سيدي وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا سيدي فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربي to abin da nake so in kawo anan kalli ayar farko amma safinatu bakana fi mataki yace wannan jirgin ruwan da kuka gani ta wasu talakawa wannan jirgin ruwan na wani talakawa ne wanda wato ya amalu na bilbari suna aiki a jirgin ruwa ana suna aiki a kogi a teku ba a rasu ana yi ba da yake sai na nufin in lalata wannan jirgin ruwan mahallu ta yi ba a rasu ana yi ba wa kana wara'ahum malikun saboda a baya da wato ko a gaba akwai wani sarki domin wara tana ɗaukar dubbe gaba ko baya a gaba inda za mu je mu gara akwai wani sarki ya akwai kullu tafinatin lasba din ne ya samu jirgin ruwa mai kyau to yana kwacewa kwace shi visa na kurmai ba a rattu ana ajiba shi ne mahallin shayi sai ce wa ammal gulam فكان لي غلام واما الغلام فكان واما الجدار فكان لي غلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا yace wa amma al-jidar amma wannan katangar kuwa a gaban mu zauna ai mun tsallake aya eh wa amma al-gulam fa kana abawahu mu'minain amma wadannan wannan yaron da kuka gana mun tsaye hudu wuya fa kana abawahu iyayensa ne mu'minain sai suna mu'minai ne bayin Allah fa kashina sai muke jin tsoron an yuri kauma tsubiyana wa kufra muke jin tsoron kada ya halakar da su saboda kaunar da suke wa yaron idan ya girma har ya girma to dalilin da za su kafu sai ce wa ammal bidaru fa kana wa ammal fa kana li gulamai ne fi mani fil madina yace amma wannan katangar da kuka ga ta je faduwa na gyara to su marayu ce a cikin garin wa kana tahtahu kanzun lahum a karkashin wannan katangar akwai gaskar su da bai su ya bar musu yace wa kana abuhu ma salihah sannan mahaifinsu mutumin kirki sai ce fa arada rabbuka mahallu shayin kenan sai ubangijin ka yayi nufin an yattaka da kan zauba fa arada rabbuka tun kuma fa aradtu ana aiba me za bai ce fa arada an yu'iba ba shine mahallu shayin ku fahimta dan gurin da yake shi yayi da abin sai ce fa aradtu ana aiba amma nan fa arada rabbuka an yabluga sai ce kaga shi yayi kindiga dan gurin da yake gyara ne na marayu sai dangana wa Allah ba arada rabbuka an yabluga a kiddau ba sai ubangijin ka yi nufin ki girma har su zo su dauki dukiyar ai kaga da zai ce fa aratu amma da yi ba sai dangana wa Allah ba dauki sarki na kuma ba aratu wani an ba sai ce wato ni ne nufin in lalata dukiyar ba sai dangana wa Allah ba alhali duka wahayi akai ba duka biyu wannan shine mahallin shahid da ya kamata mu kalla to haka wato duk wanda ya fahimci Allah madaukakin sarki duk lokacin da zai mu'amalanci Allah to ya samu ya rika yin ladabi shi sa ake kawo a addu'o'i cewa kan sa lokaci Allahumma la tada alana fi maqamina hada Allah kake ba doka kana sallah tarawih ko tahajjudi kawai sai ka rika Allahumma la tada alana fi maqamina hada ba ladabi Allah karka ban mu a gurin nan namu da muke a tsaye ba dai sai kai mara kaza ba ya wa Allah haka kawai ka roƙi amma kai ka baki condition cewa kada ya baku daga gurin nan ba ya Allah annabi Musa da ya zo ya roƙi Allah shi da annabi Harun suna gurin Allah ya ce mun ya Musa kada ujiba da wasu kuma fasaki ma mun ji addu'a ku mun mun amsa wala tattabi'an li sabilil ladina la ya'lamun amma malamin tafsiri ta ce sai bayan shekara 40 kika ga abun a yadda yake wannan addu'a da suke sai bayan an dau wannan lokacin sannan aka zo wannan gaban Allah ya lakar da Fir'auna da mutanensa alhali suna gurin aka ce mun yadda to bai wa Allah ka'ida mutum ya ce kaza ai shi yayi yayi karka zama ba sakwace wai aka ce ba sakwace ne ya dawo sun dawo kawai sai ya bayyana ka zo sai wani tsauri yake karanta ayatul kursi yace ta cikin Qur'ani yace ita yace wallahi ba ta yi wallahi ba ta yi aka ce yake wai da uku yana yi kan fuji da uku yana yi kan fujin zira kamar yake ba ne cikin qur'ani ba aka ce yake wallahi ba ta yi to kar mutun ya dauki salo irin wannan saboda haka ya tsaya ya bi Allah ta kawai to shine Allah madaukakin sarki yake ga mana anan cewa wa ila ma yusufa huwa yafi da zaran nayi rashin lafiya yake ba ni lafiya wannan yi yumidini shi ne kuma wanda yake daukar rayuwa ta ya daure na ثم يحيي sannan ya raya shine Allah shine dai rabbul alamin da kai wallazi atba'u shi kuma nake fadayin an yafira ni ya hayya kai ya gafarta min hadiya di dukkan kurakurai na yau madina ai yau madina ranar sakamako to wannan kun ga bayan ya baki sibobin Allah kuma yake wannan ubangijin da na gaya muku sibobin da shi nake ba dai ya ya gafarta min dukkan kurakurai na ranar alkiyama sai Allah yake رب هب لي حسنا وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين Allah madaukakin sarki yace nan da na Annabi Ibrahim ya dora da cewa rabbi habli hukman ya ubangiji ka bani hukunci al'ukumu kaga annabta kenan shine malamai suke tattauna shin a daidai lokacin ba annabi bane shine malamai yake wa hada su'alu min ibrahim alaihi salam an yusiyahu rabbahu hukuma annabi ibrahim yana tambayar ubangijin sai dai ya baki hukunci to shine abba abdullahi da abba sai abin da ake nufi da hukuma hukumar anan shine wa huwa da ilmi Allah ya kara masa ilimi domin a lokacin ma annabi ne ikrima yace ai huwa lubbu Allah ya kara mar hankali yake ni inji ikrima shi kuma wato mujahid yace a abinda ake nufi rabbi hamli hukman ai huwa alquran Allah ya bashi abin karantawa imamu sufi yace huwa nubuwa shine yazo yace annabta an gane ko saboda haka amma bantan da yake inganci shi da ba annabi ne shi Allah madaukakin sarki ya kara masa ilimin kamar da Abdullahi da Abbas ya faɗa domin annabi ne tun a lokacin to shine rabbi habli hukman wa alhikmi bi salihin Allah ka tada da ni bi salihin da waɗanda suke salihan bayi ai ja'alni ma salihin fi dunya wal akhirah Allah ka sanya ni cikin bayi nagartattun bayi a duniya da lahira kamar da annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa cewa wato inda yake da cewa Allahumma arfiqil a'la lokacin da ya zo barin duniya yana cewa ya ubangiji ka hada ni da arfiqil a'la tawakkal da madaukakiya shine annabawa cikin aljanna bi kawai shine arziqul ala to shine Allah madaukakin sarki yake ni waja'alni lisana sidiki Allah ka sanya mun harfi wato wanda yake na gaskiya il akhirin daga wanda za su zo baya shine Allah madaukakin sarki ka sa duk wanda za su zo baya su rika ambato na da alkai shine amana yake ai da Allah zikran jamilan ba'di ka sanya bayan na ba duniya idan an tuno ni a tuna alkhairi fadin alkhairi da azumin tore injiniya nake gaya maka nace yau wani Abdulrahman ya ba duniya nace amma gaba ɗaya ina ina daga kaina a makabarta tunda gurin sallah duk inda zaka hango mutane waɗanda na gani yau a wanda suke wa mana Abdulrahman sallah waɗanda suke hafiza alqur'ani ba za su rubu ba Allah Allah rabbobi gwanaye ba za su rubu ba domin kowa ya mata shaida cewa rayuwarsa gaba ɗaya Qur'ani Mala Abdurrahman a masallacin Makka ne masallacin Abu Ido daga nan daga gida na ina je in za ki sallah shi yadda yake da ma salloli biyar sauka yake eh wani Abdurrahman duk lokacin da yazo sauka yake idan baya nan duk wanda na fito wani ji ba na san cewa to ba lafiya idan yazo kuma idan yazo ko da sun ci gaba da sallah in yazo inda yake yaran zai dora ya kai haka yake yi duk wannan shekarun da yana sallah a Makka wallahi haka yake sauka yake kuma idan ka je bayan ya gama Qur'ani a sallah yana zaune mutane ne a gaban sa aiki da kenan ara albaydu a sarabana ba shi da wani aiki fiye da alqur'ani duk wanda ya zo zai ba magana ba da Abdurrahman Qur'ani zai faɗa Qur'ani zai ga ba to wannan shi ne ke jawo abado ba ba ilaji ba da bature yake a yanzu bayan ka mutu ai kariya ƙarya ne za a zo a ce Allah sarki mutumin kirki kuma ƙarya yake shi ma kuma ya san shi ma wanda ake da ajiyar ya san ba gaskiya ba to ya kamata ya zamto kai abin da zai zama cikin shi wanda an faɗa kowa ya da gaskiya ne ba ka karo ma a kai kamar yadda yanzu ake yi har bidiya ake kira a kira wa a rubuta a kira yan jarida a rubutu beji goma a karanta a ce ai mutum ne mai kaza mai kaza mai kaza shine wa ilaji da turanci wani abubuwan da ake na ƙarya duk da cewa a jahiliya ba ne abu zuwa ai kai yaban mutum akan ƙarya ana yi to wannan abin ya kai yanzu manyan mutane za ga ana yi ji abu wasu ma har a jiya za ga aka ko to wai abin rayuwarsa lokacin da yake kaza da duk ƙarya ne ai idan kai ke kawo abin ambato ba sai a rubuta ba yanzu ma Abdurrahman nawa ya babu dake faɗa nawa ya bayar rayuwarsa kenan ana al-lailu wa tarafan nahar Qur'ani kawai in ka ganci a babur yana tafiya Qur'ani yake biyawa Allah idan ya zauna Qur'ani yake yana san Qur'ani kuma Qur'ani yana san sa shi za mu ce ba addu'ar wannan Qur'ani da ya wayi da ba Allah ya sa ya kishi ƴaƴansa da ya wani guda biyar Allah ya sa su biyo turbar amma ko shakka babu wato Qur'ani yayi rashin aboki yau ya rasa aboki ko shakka babu duk da cewa ya kai wata biyu tun daga lockdown yake ta jinya zo ya dan fito daga baya amma tabbas Qur'ani yayi rashin abuci shi za ga matasa yara matasa a guraren nan waɗanda suka haddace Al-Qur'ani dalilin Malam Abdurrahman la tu'addu wa la tuhsa yara matasa wanda wasu suna waje ma suna karatu za ka ga wani yayi kuma za ka ga mutum dan jayi amma yayi karatun Qur'ani ya haddace shi a gurin Malam Abdurrahman to shi ne jama'a duk yadda za a yi duk baccin da muke yi mu farka kafin mutuwar ta zo domin wani magabaci za ku ga na rubuta a sai tafi na kwana biyu baya yana cewa annasin yawon hatta idza ma su tabo duk mutane ba su suke sai sun mutu suke farkawa to ya ubangiji Allah ka sa mu farka kafin mutuwar mu ta zo mana dan da yawa wasu ba za gane cewa bacci suke yi da mutuwar ta zo sai an tuba musu tukwane a kawunan sannan suke gane cewa lalle bacci suke yi fiye da fiye da na ashabul kahfi saboda haka kamata ya kowa ya farka mutane kowa ya ankara cewa wannan mutuwar babu ruwanta da sama da kasa duk bidiyowa take ta daurai ta haye sama ta sanado ta buge kyawo ya fado a ruwa ta farma kwado ba ta kyale sari da kurkudu ba karkashin kasa kai in ta kurdo ba ta kyale sari da kurkudu ba mutuwa kenan saboda haka wajibi ne mu kula mu kiyaye cewa kowa ya farka tun yanzu yayi abubuwan da in ya mutu za mu faɗi gaskiya ba kakalowa ba zo a rika Allah ya ji kansa ai mutumin kirki ne kaza kuma ƙarya ne ba mutumin kirki bane wanda mutumin kirkin ne kai ka sani kuma yan uwanka ba da kuke tare sun sani domin annabi ya ga yaran shi wanda ya mutu mutari amma ya au mutarahu anhu ko dai wanda ya huta ko wanda aka huta da shi wannan dole ka fa a cikin kai Allah to ba Allah yi kokari kai amfani kuruciyar ka tun yanzu ka bar kyakkyawan ambato kyakkyawan ambato ko shakka babu duniyar wato makaranta ba za ta wanta da Jami Abdurrahman ba za ta manta da shi ba kware da gaske yayi wa alqur'ani hidima kware da gaske mata da maza shi sa an da wanda mata su karka fitowa kaga wato abin da ya baka wato sai kai kware da gaske Allah ya yi Allah ya ji kansa da gafa to saboda haka wannan shine waje an lisana sirkin binafiri ka sanya ne zamto kyakkyawan abun ambatu Allah yake waje alli min warasati jannatin na'im annabi ibrahim yake ka sanya ni daga cikin magadan wato wanda za su gaji aljanna wacce take baboti ya ni'ima wa kulli ali Allah ka gafarta wa mahaifina innahu kana min azali da domin yana cikin fatatu wanda wasu ba Allah kun ga wannan yayi wannan addu'a ne saboda ni saboda ya wato Allah madaukakin sarki ya yarda cewa yayi wannan addu'ar amma daga lokacin da kawai da muka yi a suratul tauba ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa amma ma'idatin wa'adaha iyyahu cewa ya bai fasa alƙawari cewa ba zai guje ne ba addu'a duk da wannan matsalar ne ba da cikin ba amma malamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tawara'a minhu inna ibrahim la awwahun halim daga lokacin da ya bayyana kararar cewa shi mazaukin Allah ne baya san Allah dan ibrahim yace to ba ni ba gaba ɗaya sai ya janye yake to da ba wanda alƙawarin da zai sai ma addu'a ba kafin ka muka kai fito na fito da Allah amma shi da kai fito na fito da Allah to babu ni babu kai to ta ba za a bi sai barambaran da mahaifin shine wa fil la yadi innahu kana min azani wala tuqdi yawma yub'ath Allah kada ka kunya ta ni baka ji ba
ولا تؤذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Allah madaukakin sarki ya cigaba da gaya mana cewa Annabi Ibrahim ya ce wala tukhzini yawma yub'athun Allah kada ka tozar ta ni ranar alkiyama kada ka kunya ta ni shine wala tukhzini kada ka kunya ta ni ranar alkiyama sai ya cigaba da cewa yawma la yanfa'u malun ranar da dukiya wala banuna ko yaya ba za su yi amfani ba ai la yakil mar'u min azabillahi maluhu la ranar da dukiyarka ba za ta tare ka daga azabar Allah ba kafin sarki ba ko da za ka zo da cikin duniya da dinare ko azurfa wala banuna inda ayanka za su cika gaba ɗaya filin farfajiyar kiyama ba za su tsina nama komai ba domin Allah cewa yawma yakilul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idin sha'anu yughni saboda haka ranar da da uba kowa guduwa zai kowa ya bar kowa babu wanda zai yadda ya taimaka wa wani da wani abu illa man atallaha bi qalbin salim in ba wanda ya zo Allah madaukakin sarki da sarkakakkiyar zuciya ba ko kusacciyar zuciya shine ai salimun min adanati wa shirk ya zo da zuciyar da babu datti kuma babu shirka a cikin ta Muhammad bin Sirin yana cewa alƙalbul alƙalbul salim an ya alama anna la aqul lafiyayyen zuciya shine mutum ya san cewa lallai Allah shine na gaskiya wa anna sa'ada atiyatun la raiba fiha kuma ya sani cewa ya yadda cewa lallai alƙiyama za ta zo ba kokonto a kan sannan abu nauku ya ce wa anna la yab'athu man fil qubur ka yadda cewa Allah zai tashi na kabari shine ne kubutacciyar zuciya wanda zuciyarsa ba ta yadda da wannan ba to ƙarya ne Ibn Abbas ne yana cewa wanda yake da kotacciyar zuciya shine wanda ya kiyaye kalmar tauhidi da ka'idodin ta da ake bada. Ke shine jikan din sale wato mutum ya zo Allah madaukakin sarki da kotacciyar zuciya sai Allah yake wa ukhliqat al-jannatu lil-muttaqin wa burizat al-jahim lil-ghawirin وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون الله ما هو جنس الجيب وأجلي بك الجنة ذا أقسم تود الجنة للمتقين زوا غوات من الشيطان الله ما هو جنس الجيب وبرزت الجحيم سنا أبين وجل جهنم للغاوين كما تشركا ده هلككم wakila lahum sai a ce da su aina ma kuntum ta'budu ina ababan da kuka kasance kuna bautawa min dunillahi wanda suke koma bayan Allah wanda kuke bautawa din hal yansurunakum kin da su taimako mace ku ne auyan tasiruna ko za su taimaki kawunan ku ba daya domin kan Allah madaukakin sarki ya ga mana za a ce na dada ta da tarawa kubara ana ba zan nuna sabila ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا كو كبيرا ذاتي wannan barambaran ittabara alladina tubi'u min alladina tabu wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladina tabu law an law anna lana karatan fa natabara minhum kama tabara'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim jalla yajni wa ma hum biharijina min an-nar yadune duwayen cewa fa ku wuce buka biya ta ko na ku fiha wal ghaun wa junud iblis ajma'un na qalu wa fiha yaqtasimun تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون أنا يجي فكبكبوا فيها يأكفن فسكوتين ساقطا فيها فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا فسكوتين ساقطا ذات فيها السودة هم سوء اللي والقاون دولنا على كفوف duk za a tura cikin wuta da su da waɗanda suke wa biyayya wa junudu iblisa ajma'un da rundunar iblis gaba daya suwa rundunar iblis wanda ya zo ya kafa iblis danta ko gurin farna shine rundunar iblis inda za a zo a yi gurin farna inda za a tabbatar da mutane ko gurare su da rundunar iblis ajma'un da za su bi ya Allah mara hujjar sarki yake karu sai ce wahum fiha a cikin wutar suna ciki ya sabbi muna suna rigima suna rigima a junan kallahi in kunna la fi dalalin mubin tallahi taran ida wa yana cikin rubul kasani wawun da tawun da ba wallahi tallahi billahi alladhi duka suna cikin rubul kasani tallahi in kunna la fi dalalin mubin mun rantsa da Allah mun kadance cikin wato fata wanda yake mabayyana ibn sawikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku shine nusawikum taswiya yayin da muke daidaita ku wato lalle mu ba ta ture da kansu za su rika fada ba wanda suke bautawa wasu ba Allah ba innu sawikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da ubangijin talikai wai yanzu suke faɗa wa kansu gaskiya wa ma adallana illa al mujrimin ba wanda suka batar da mu in ba wa'annan mujriman ba marasa marasa mutunci su suka batar da mu gaba daya sai Allah yake ni فما لنا من شافعين ولا صديق حليم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah madaukakin sarki ya yace za ta gaba da cewa fa malana ne shafi'i ba wanda masu ceton mu kwata kwata yau da kansu za su yi ikrari da wannan wala tabiin hamim kuma ba mu da aboki wanda yake na kusa hamimun shi ma aboki ne da Allah yake wala yasalu hamimun halima wato shine gudan friend da wakili yake faɗa irin abokin da za ka iya ga yawo sirrin komai to babu wannan aboki close friend kuma babu gun friend gaba ɗaya babu ba na nesa ba na kusa duk gaba ɗayan su ba barashi ma amfani wa ranar alkiyar walau an da lana karatan sai kuma kan jina cewa ina ma muna da dawa za a dawo da mu shine karatan ina ma muna da damar da za a dawo da mu wato bana kuna minal mu'minina dan mu kasance cikin mu'minai wai suna roƙon suna faɗan wannan shine fa law anna lana karatan fa nakuna min al-mu'minin sai Allah ya ce haka ba nadama kenan da ba a zo ayi mutum ya zo ya rika cewa ina ba ina ma a baki minti biyar wai ya koma Isa Allah ya faɗa wa an fi qumin ma razaqnakum min qawli min qawli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin ya Allah ya ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu Allah baya jinkirta wa da zarar adalin ta yayi ko da da miji daya to shi Allah wa rahmatin sarki yake wato za ta rika fada wannan wai da za a dawo da duniya za a ba sakanta da bature yake fada to da za su zama mu'minai to kai yanzu a kan sun kake eh a cikin kan ba ba kauce wannan damar ba a cikin da muke gaba ɗayan mu kafin a zo a fara jizan ya ya tsuba ya tsawa to sai Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika laaya cikin wannan abubuwan da muka kawo muku gaba ɗaya ba akwai aya shine abun lura wama kana aktharu mu'minin amma mafi yawan su ba ta imani kuma wa inna rabbaka amma ku dai ma baka yi imanin ba lalle ubangijinka yawwal azizi shine mabuwayi wanda yafi karfin kowa ba karfin Allah ka ba duk abin da kai kana yi kyale kai arrahimu kuma mai jin kai ga wanda ya koma zuwa gare abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsofin da madaukaka a marake-rake da aka yi bayan wani abdurrahman za a ji a cikin layin ma akwai matar alhaji min tare salih da Allah ya mata rasuwa shi ma muna roƙo Allah ya yafe mata Allah madaukakin sarki ya ba ta hakuri da juriya duk waɗanda aka yi wa rashi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mu idan ta mu tazo Allah ya sa mu da kai imani Allah ya ba mu dogon kwana mai amfani muna roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa abokan sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ya biya musu bukatun da na alheri yanayi da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ka yaye mana muna roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka tallafa mu ina roƙo ubangiji da sunayen su kyawawa da shugaban sa madaukaka Allah ka samu da gama da duniya lafiya اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين